Abuja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafsiri na Jalalain kenan. Sahihu tafsir Jalalain da muke tafiya da shi a aya ta 17 muka tsaya. Mutai ko? Yace to masaluhum misalin su yace sifatuhum fi nifaqihim kenan sifan misalin su a cikin munafincin su. Wagga aya kamar da muke bayanin alaka tsakanin ayoyi ci gaba ne da bayanin munafikai yanzu kuma sai aka ci gaba da ba da misalin su nan nan ba su ba wai halin munafikan bane a misalin halin su ne ake bayarwa an gane ko kamar salil ladhi kamar wanda istauqada auqada kenan ya kunna ko ya hasa naran wuta fi zulmatin a cikin mi a cikin duhu falamma adaat lokacin da ta haskaka ai anarat ko ta haskaka ma haulahu abin da ke kewaye da shi fa'absara sai ya gani kenan gani ya kama wastadfa'a sannan kuma ya samu zafin wutar kamar kiran cikin lokacin sanyi ne shine istadfa'a ba da ainun bane a ce istadfa'a ya tunkuɗe a istadfa'a na na addaf'u ne shine wato zafi shi yasa kaka ce mai jalali ne ya kuskure wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun lakum fiha dif'un kuna da zahi ma'ana kuna yin sutura da kayanta sai ayi rigar sanyi wadda take da fata in lokacin sanyi yayi sai a sa sai ka ji zafi wastadfa'a wato yaji zafi kenan wa amina ma yakhafuhu ya samu aminci daga abin da yake tsoro zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su ai atfa'a sai Allah ya bice shi kenan ko ya kashe wa jumi'a damiru mallan yace an yi jam'i na damiri mura'atan li ma'na alladhi an hankalta ma ma'ana ta alladhi domin shi alladhi na mutun gudana ko ba ka nan bane amma in an hankalta ma ma'ana sai shi koma jam'i shi yasa an kace dhahaba Allahu bi nurihim ba a ce dhahaba Allahu bi nurihi ba duk da cewa su malamai sun ce a mutun gudana ya kunna wuta sauran yan uwan shi suna tare da shi akwai masu wannan fassara amma dai duk inda ta kawo ismul mausul da yana iya ɗaukan ma'ana ta jam'i in dai cikin hukumce hukumce na in kuma cikin labari na sai ya koma zuwa ga mutum wanda ake magana kan shi yace to watarakahum Allah ya bar su fi zulumatin a cikin duffai zulumat duffai la yubsiruna ba sa gani ma haulahum abin da yake kewaye da su mutahayyirina suna masu ɗemuwa daga hara ya haro ne an tariki daga hanya kha'ifina suna masu tsoro faka zalika haula'i kama haka halin munafikai yake aminu to ko bi izhari kalimatul iman kinan amanu nikin amanu sun yi imani bi izhari kalimatul iman da bayyana kalimata imani fa idza matu ja'ahum al-khawf wal azab idan za su mutuwa sai tsoro ya zo musu wannan misali ne kawai malam ya bayar amma shi munafiki ai bai taba zama cikin kwanciyar hankali ba dan kullun tsoron shi kai a gane shi yahsabuna kullu sayhatin alaihim kowane lokaci amma nan malam ya kawo misali ba wai mun ce kuma misali a'a misalin da ya kawo din daga cikin misalai amma munafiki kullun cikin tsoro shiki tun mutumin da bai da gaskiya tun mutumin da bai da gaskiya kullun yana cikin tsoro saboda kullun dubara ta shike ta yaya zai yi ka a gane shi ka a gane shi ko duk yadda ka yi inda munafiki kake wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam duk yadda ka yi in dai ba gaskiya ta ba da munafinci da ƙarya in ana son a ci nasara a kansu a tuba a baki ita ƙarya silsila ta azabar da Allah ga yi makareci bai taɓa ruhe ƙarya ba in bai tuba ba sai ya yi wata ƙarya yanzu mutu ya ce maka zan yi baka kaza ka taho bai baka ba mi zai yi maka to gobe hoyin kun ka haɗu jibiwa gata in dai bai ba su abu dole sai dai shi ƙarya to haka na aka ta haya shi yasa kala kana yi mai hankali da ya je ɗaya biyu uku shi kenan ya san matsayin da ya baka yasa kake ganin da yawan mutane yanzu ana ce musu manya amma ina an sa abin da aka nuhi manyan banza ke kaga mutum da wani da kaje an gaya ma magana kai imani shi sai ai an san baka san shi na ba eh ya ce yaro yanzu ya ce wai ka tambaya ce baban shi na ka tambaya lahiya ya ce ai sun yi magana da uba ne sai ya dariya ce wancan bai san ba ba hum su an gane ko mai jalali ne ya kaddara hum kenan mubtada ne wanda an shahe wato shi summun khabarun ne an shahe mubtadin shi hum su summun kuramena an gane ko jam'i ne na asammu anil haqqi fala yasma'una sima'a qabulin ba su jin gaskiya su karbe ta ma'ana nan ba ana nufin ba sa ji kwata kwata ba a'a ba sa jin gaskiya bukmun jam'i ne na abkamu sai ka ƙara hum in kaga dama in kuma kaga dama kuma ka ce shi kuma khabarun thani ko kuma ce a'a hum bukmun domin akwai sabani kan ta'addudul akhbar bukmun bebaye na khursun kenan jam'i ne na akhrasu akhras an gane ko shi ko wancan jam'i na abkamu bebaye na anil khair daga alkhairi fala yaqulunahu basu fadar alkhairi umyun makafina an tariqil huda jam'i na a'ma fala yarunahu basu ganin gaskiya fahum la yarji'un su ba sa dawowa anil dalalati daga bata au eh? au aya ta 19 au kuma misali na biyu sai zaman to kenan nan can an ba da misali waɗansu malamai sun ka ce aunan bi ma'anar wawu ai wa masaluhum kenan wani misali ne na biyu waɗansu sun ka ce au littanwi'i ko ka ɗauki wancan misalin ko ka ɗauki wannan domin au tana ɗaukar ma'anoni daban-daban nan na aka samun matsala shi yasa in ka je ta fassara baka san ta ba ka koma ka gani shin auwe ma'ana nawa gare ta a larabci wani lokaci tana nufin abubuwan tare suke wani lokaci tana nufin rarrabe suke ina fata an fahimci ni wani lokaci tana nufin duk abubuwan haɗe suke Allah ce alqur'ani uzran aw nuzra to uzuran alkur'ani yanki uzurina aw nuzuran ko gargadina to ai duka qur'ani hada wadanda yanke uzurina ga mutane kuma gargadina ga mutane ba ka iraba shi su ina fata an fahimci wani lokaci tana nufin tare ake wani lokacin kuma tana nufin rarraba shi yasa sai kai hattara mun bi cewa nan ko aw ka sayyibin sayyibin shine wato girgije daga saba ya subu ne shine abin da ya daidaita ko ya zubo an gane ko daga nan aka sanya magirgijin saubu li annahu ya'tina min saubi sama daga sama yake zo muna aw ka sayyibin misalin su na biyu kamar girgije aika ashabi matarin kamar ma'abuta girgije ne wa asluhu saywubun gashi nan ma ya kawo shi ijtama'atil wawu wal ya'u masu karawa da kunga sun yi wannan ba shi mai jalani ne kawo ba suna sun ka kara shi ijtama'atil wawu wal ya wawun da ya'un sun ka hadu wa sabaqat ihdahuma bis sukuni dai daga cikin su sai sukuni ya gabaje ta fa qulibatul wawu ya'an sai an ka mai da wawun ta koma ya'un summa udghimata sannan aka sanya su min saba yasu kaji asalin shi a larabci shi yasa wawun da ya'un sun hadu sai a mai da ta ya'un an gane ko mm ay yanzilu ko ka sayyibin kenan kamar girgije ne yanzu wanda ya sauka minas sama'i daga sama as-sahab kenan wato girgije wanda ya sauka minas minas sama'i yace as-sahab daga wato ruwan da sun ka sauka daga girgije fihi ai as-sahabu a cikin wannan girgije zulumatun akwai duffai mutakafifatun waɗanda suke sun shiga cikin juna asalin al-kathif shine abu mai kabri an gane ko kenan mai tsananin duhu wa ra'dun da kuma wato ra'ad tsawa yace huwa al-malakul muwakkalu bihi shi ra'adu ana nufin mala'iki wanda an ka wakkala ma wato wannan tsawa wakila sautuhu kuma an ka ce a sautinsa wa barkun ya ce lam'anun ba lima'anin ba ne lam'an lama'a shi ne abinda ke kyalkyalniya lam'anu sautihi wato walƙiyan nan ta sauti wa bulalan nan ta shi mala'iki alladhi yasjuruhu bihi wanda da shi yake yima wato yake gaggaba wato abin nan girgije ma'ana yake ma girgije tsawa kai kana ganin girgije kamar ba a yi masa umarni alhali kuma ana masa umarni na fata ana fahimta ta waɗannan umurul kauniya umarni ne ake musu mu na wuce ganin ba a yi musu umarni saboda fahimta wani lokaci tasirantuwa da aqida irin ta mu'tazila Allah ya ce wa ars wa fi adin idmi arsalna alaihim rih Allah ce shi ya tura iska tura shi aka yi arsalna to inda Allah bai tura ta tana ta yi ya kamata ka fahimci wannan mun fahimci wannan ko yaj'aluna ay ashabas sayyib ma'abuta wannan girgijin suna sanya asabi'ahum ay anamilahum diyan yatsun su fi adhanihim a cikin kunnuwan su min as-sawa'iqi ay min ajli as-sawa'iq saboda tsananin tsawa jam'i na as-sa'iqa as-sawa'iqul mursala na ibn al-qayyim shiddatu as-sawt ar-ra'd tsananin sautin wato abin nan aradu ita mallan bahaushe ce ma aradu ar-ra'du ce aradu dan nan sai a ce kayar rai ce ce to sha aradu ce wai ya sha aradu ban sani ba ko da baki na aka shanta ko kaka li'alla yasma'uha don kasu jita an gane ko hadara mi yasa sun kai wannan hadara ai khawfal maut dan saboda tsoron mutuwa min sima'iha daga jinta kazalika haula'i to kina wannan misalin su ne Allah ya basuwa ba wai ana nufin akwai wadansu mutane na waɗanda a cikin wannan halin ba a'a misalin munafikai ne aka bayar a wannan wurin don haka kakkace wasu mutane na suke tafiya babu su din masaluhum Allah ce misalin su an gane ko kamar misalin mutane na ke tafiya nan da an ka ce ashabi ahum yace anami lahum malamai suka ce utliqal juz'u wa urida bihi kullu domin dan adam ya dauki yatsun shi guda biyu ya saka cikin kunne suna shiga ba su shiga sai dai mi sai dai sashen su kenan an ce asabi'ahum anna amana nufin anami lahu duk da ke wadansu malamai ba su tafi kan wannan ba sun ce kawai ga ka'ida yan an ce ai duk mai hankali ya san ba duka ake nufi ba mun fahimci wannan ko ala ayyati hal sabani ne na malamai wallahu a'lam malam yace to yace to kadhalika haula'i kama haka halin munafiqai yake idza nazala alquran idan alqurani ya sabka wa fihi dhikrul kufri akwai ambaton kafirci almushabbahi bizulmat wanda an sifarta shi da zulmat bayanin wato kafirci shi kafirci ai yana kama da duhu ne duhu ne wato ma'anawi kenan walwa'idu da kuma alwa'idu kyacewa alaihi akan kafirci almushabbahi bin ra'ad wanda anka kamanta shi da arra'ad tsawa wal hujajul bayyina da hujjoji bayyana nuna alqur'ani almushabbaha bil barqi wanda anka kamanta su da mi da albarqu wal qiya yasudduna adhanahum suna toshe kunnan su li'alla yasma'uhu dan kasu saurari alqur'ani fayamilu ila al-iman su karkata zuwa ga imani wa tarki dinihim su bar addinin su wa huwa indahum mautun shi tamkar mutuwa yake kina Allah ba da misalin su an gane ko wallahu muhitun bil kafirin Allah mai ke wato mai kewayewa ne wato da kafirai ilman wajen ilmi Allah ya san su ya san duk abin da suke yi wa qudratan kuma Allah yana da iko akan su fala yafutunahu ba sai kubci mishi ba kalima ta muhit tana iya ɗaukar kewayewa kalima ta muhit tana iya ɗaukar halakarwa qala lan wato lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhata bikum sai an halaka ku gaba daya don haka dai kalma ta ihata tana da ma'anoni daban-daban ai hattara kuma misalin alqur'ani ma cikin adwaul bayan ya kawo hadisi wannan na Abu Musa al-Ash'ari da masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda kina an shabbaha alqur'ani da wadansu abubuwa kina ba ba abin mamaki bane kawai zai ce a bai jalani da ya tabka bannan ranga a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa abinda an ka turo shi da shi min al-huda kamar ghaifin ne asaba ardan jadba da kaza da kaza da kaza da kaza kinan shabbaha tashbihi irin ga ko a cikin hadisi akwai shi mun fahimci wannan ko yakadul barqu ay yaqrubu wanga yana da cikin uslubul mubalagha in kaga an kawo ka da wani lokaci mubalaga ake son ayi an ce yayi kusa amma bai yi ba yakadul barqu wannan walqiya ta yi kusa yakhtafu absarahum ya fisge ganin su shine yakhtafu sai ka ji malamai sun ce ya tafiyar da shi abinda an ka fisge ai an tafi da shi kaka ce kuskure da an gane ko yakhtafu fisge absarahum ganin su ay ya'khudha bi sur'atin shine ya rike ta ya kama ta da gaugawa kaga an ce ya kama ta da gaugawa malam Bahaushe bai gane ba an ce ya fisge kike nan magana ta kare kullama adaa lahum duk lokacin da shi wannan girgijin yayi musu haske ma'ana sun ka samu walqiya a cikin shi mashau za su yi tafiya fihi a cikin shi ai fi dawihi a cikin hasken sa wa idha azlama alaihim idan kuma duhu ya wato ya zubo duhu akan su ma'ana kenan hasken ya tafi qamu za su tsayu waqafu za su tsaya وهذا تمثيل شي ما بلته wannan misali ne li isaji ma fi alquran min alhujaj qulubahum domin abinda a cikin alqurani isaj yana damuwa asalin isaj shine damuwa an gane ko yana sa musu damuwa cikin zukatansu wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna amma suna gaskata abinda suke so wanda ya dace da sauransu wa wuqifihim amma yakrahuna amma sai su tsaya kan abinda ba sa so yasa da kaga mutun shi cikin addini duk abinda ga gyara shi shine addini kuma shi kankan mutane zuwa gare shi amma abin da shi bai gyara shi bai kira mutane zuwa ga addini zuwa gare shi to wannan alamu ne wato ɗayan da sifofin munafikai na alamun du'ful iman a cikin zukatan zuciyar mutum shi qur'ani da hadisi addini kowane iri da wanda ya ma dadi da wanda bai ma dadi duka kwasa zakai amma in ya zama to za a ce a'a kai abin da ka gyara ka shi na addini abin da bai gyara ka ba addini bane to wannan ba addini ba addini na aka yi ba kai kai kai na ma aka yi ba addini kenan tunda kowa sai ya bar abin da ran shi yake so sannan ya toye ba addini na fata an fahimce ni kuma shi ke sadda mutane su halaka afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun babu gaskiya cikin wannan al'amari babu gaskiya ko shi Allah bai halicce ka ba don saboda shi mai son ranka an halicce ka na don ka bauta ma Allah ita ko bautan nan sai ka dage to kun sai ka ce a kai yanzu in ka son ka kai a juya wani nasu ya dace da abin da sauran kake so kenan ma kenan ma wato so ka kai Allah shi ma ya koma karkashin ka ya koma yaronka shi da abin da aka so kuma a ce addini za a yi shi Allah ya halicce ka na don ka bauta mishi kuma kai bawan Allah ne kuma bawa shi ga biyayya ga mi in bawa na mutum na sai a ce ga mai gidan shi ko to bawa shi ya kamata shi biyayya ga ubangijin shi ba wai Allah zai maka biyayya ba don haka duk soki guru suna kan ma ai sake a ce ai kuna da wata ai kuna disi don Allah ya karin shi ga kowa sai dai kai in kana da kwadai ka bi majalisar dinkin duniya ta dauke ka kai mata aiki da suna addini na fata an fahimce Allah ya ce to walau sha Allahu da Allah ya so la zahaba bi sam'ihim da ya tafi da ganin su ai asma'ahum kalima ta as-sam'u qur'ani bai kawo ta jam'i ba saboda ya kalli masdar kinta asalin ta masdar an gane ko shi yasa bai ce asma' ba duk da yake asma' ya kamata a ce tun da jam'i na ko kuma mufradun ne mudafun ila al-ma'rifa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bai ce wa in ta'uddu wato an'umallahi ba da yake an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i an gane ko da dai Allah ya so la zahaba bi sam'ihim da ya tafi da jinsu wa absarihim da ganin su wadansu malamai suka ce abin da yasa kullun as-sam yake zuwa mufrad saboda as-sam'u bai bambanta amma al-basaru yana bambanta an gane ko as-sam'u ji bai bambanta yanzu idan mutum yana magana nan a wannan wurin da wanda yake ganin shi da baya ganin shi duka sauti yana zo mishi amma gani wanda yake ganin shi ta gabas daban ta baya daban ta kudu daban ta arewa daban shi yasa shi an kace as-sam'u kawai an dauke shi guda jinsi ne kawai wasu malamai haka sun kace ba ni da faɗi wannan magana ba ha to in kana so ma ka duba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif shi ma ya kawo irin wannan bayanin in ka diba cikin kuma at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur wajen cikin suratul Yunus in bambanta ba wajen wa minhum man yastami'una ilayk zaka irin waɗannan bayanan ba ni daga kawo su akwai kuma bincike da aka yi a hay'a ta rabitatul alam al-islami akan as-sam'u wal basar i'jazin qur'ani me yasa wani lokaci yake gabatar da ji wani lokaci yake gabatar da gani an yi bincike kan shi a zahiri ido su an gaba ji shi a baya ko amma can cikin jijiyoyi na cikin kwakwalwa an gane ko na kunnai su abin nan gaba na ji su a baya wani lokaci sai ƙwararri shi hankalta ma ɗaya daga cikinsu sai zaman to wani lokaci ya fara da ji da gani saboda shi ke farko a zahiri wani lokaci kuma sai ya fara da shi ya fara da ji saboda shi ne wato farko a can cikin kwakwalwa yace to walau sha Allahu da Allah ya so la zahaba da ya tafi bi sam'ihim da jinsu ai bi ma'ana asma'ahum kenan jinsu wa bi sam'ihim wa absarihim buskawa ba wa absarihim ko da ganin su sai sun kasa absarahum wa absarihim kenan walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ganin su adh-dhahirati wadanda suke ana ganin su na zahiri kama zahar bil zahaba bil batina kamar yadda Allah ya tafi da bil batinati wadanda a boye tun da ganin su na boye Allah ya tafi da shi ba su fahimtar gaskiya ko ba ka nan bane yanzu da yawan mutane ba sa gani da ido makafi ne amma kuma zuciyarsu tana da imani kenan suna gani an gane ko makafi da dama sun har da ce qur'ani amma muna da mutane yanzu masu ido waɗanda ko izibi babu aka ga zuciyarsu tana gani ko inna allaha ala kulli shay'in qadir inna allaha alla ala kulli shay'in ga dukkan komai qadirun mai iko ne an gane ko ala kulli shay'in sha'ahu akan dukkan abin da Allah ya so qadirun mai iko ne wa minhu yana daga ciki izhabu ma zikira Allah ya tafiyar da wato abinda sun ka tafi amma zikir abinda Allah ya ambata nasu an gane ko to ana ana iya tsayawa da danga eh munasaba ta aya da aya mun kace misali na biyu ne shi wajen ya kadul barqu yakhtafu absarahum bayani ne akan albarqu ya huda albarqu can cikin aya ta farko an kace auka sayyibin min sama'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barqun an hade albarqu walqiya to nan albarqu matsayin mufin abin da yake matsayin na kira yake ko to sai an ka zo ya kadul barqu sai an kai wato bayani akan shi sai ta zama to kamar matsayin wato sifa take tunda aljumal ba'da nakirat mi take zama towa sifa wa ba'da alma'arif hal to shi ko barqun wanga da yazo menene shi nakira ne kenan jumlar da za ta zo ta yi bayani shi ta zama mi ta zama sifa ta shi sai zama to sifa ce ta albarqu ina fata an fahimce kuma tafsirun ne na ahwalul barq al-mafkur shine alaka tsakanin su tunda an ce fihi ra'dun wa barqun to hadha albarqu yakadu albarqu yakhafu absara inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula ay rasulan ni fa asa fir'aunu rasula la la la alladhi sabaqa dhikruhu wallahu a'lam wanda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم